ranar da laraba sha uku ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kalandar har kuma kamar sha biyu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyar kamar da aka saba a ranar irin wannan muna karatu wannan littafi ne albarka ne taken asirarul bahiya na محمد بن علي الشوكاني رحمه الله حتى رحمه الله تعالى malam da ya rasu a ƙarni na goma sha uku hijira da shekara dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin wannan kuma shi ne darasi na arba'in da biyar sannan muna cikin kitabun hajji littafi da yake magana a kan aikace-aikacen hajji ayyuka na rukuni na ibadar hajji za mu tashi da yake faslun kuma ya fi arafata nan ne ko to bayan cikin ya kiyaye duk abin da zai kiyaye kafin ya ƙari so mikati kuma ya ƙari so mikati ya ɗauki harama da ibada da hajji to sannan ya zo makka ya yi tawafin kuduri wanda kuma shi ne da yi mace tsawaki na umara sannan yi ayyukan da suka saura na ayyukan hajji to daga nan na ayyukan umara wanda tsayuwar harfa ce da jifa babu to bayan ya kammala sai ya sai daga nan ya yi ta'addali zai iya fito wannan kaya na ikirani da ya shiga da sulko da a ranar kawai sai ya ci gaba da sanya kayan shi na gida wannan da iya faruwa ne yiwa daga garin su kai tsaye makka ya shiga kamar al'adun da suka je a nan kenan ko kuma a daga madina ya shigo ko wani gari dai da ke kewaye da harami na makka ko garin makka to zai zauna a nan gari ko da aka ta faru da shi ne tun a watan shawwal haka zai zauna ya gada ta shawwal ya kare ta zulka'ida ko zulka'ada sannan a shigo zulhijja idan aka zo ranar tabbas da wata ita ce yau masu yar wuya shi ne zai fara cikin garin makka zai sake sa wannan kaya na islami kenan sai kuma ya wuce mina sai da ya kwana idan zai iya kaiwa cikin dare sai ya kwana a nan sai ya sallar asubahi a nan to in hanci ya ɗaga rana ta ɗaga daga nan kuma sai ya kama hanya sai ya wuce inda za yi tsayuwar arfa to daga nan an fara ita sai su sun kenan shi ne yake cewa kuma ya ati arafata daga nan sai ya zo ma arfa sai ya zo ma arfa masallacin abin nan filin da za yi tsayuwar arfa bayan ya zarumi na kenan yaushe zai zo arfa subha yawmi arafa a guda da ranar arfa da safe kenan ko da hanfi ba wai bai asuba ba ne a arfa bai asuba ne a mina ni asuba ya kan huta wannan in babu wani cunkoso da zai tsaka yan kai mutane da wuri kenan to daga nan sai ya shiga arfa mulakiyan yana ne kalbiya labbaik allahumma labbaik labbai ka la sharika laka labbai in mutum ya barka gaba ɗaya zai iya tsari bakana su kama mai kaiwa da komowar alhaji sai wuraren da shari'a ce kabbara ake so ko kuma wuraren da zai shiru saboda ibada ta sallah ko wani aiki to sannan mukaddara yana mai kabbara wa yajma'u al-asrayn idan ya je wancan harfa zai haɗa la'asar أنا كان الزهراني أزهر بالعسل أنا كان العسراني أزهر بالعسل كما إذا كان إشعاني ما برد هذا إنشاء كما إذا كان أسوداني بقى كيف ذاتي رواقة في المكان كسورا كان واحد من kanan dalga to daga nan sai ya haɗa a zuhur da la'asar fiha annan inda zai arfa a filin arfa kenan sannan wa yuqsam daga nan sai wa aka ga kutuba su alhazan sai musu kutuba wanda za ta tunatar da su Allah haɗa su da ubangijin su da tsoratar da su su kiyaye shi wa dai wannan kutuba shi khatibu arafa ta wanda za ga tun kafin lokacin da kan Saudiya ta ayyana wa zai yi bal akwai ma kanin nan wanda zai yi zan harufe wani makawo ya take yanayi daga baya suka ba su dai wasu yan shekaru kusan tun da ba su naɗa na dindindin da zai ci gaba da yin ba shi ma daga baya suka kuntar da shi za ta kai dai sun na cewa wasu kusa ba ana yin ta a cikin dutsen da ake ce ma dutsen arba'in nan akwai wani masallaci ba dole ba ne sai mutum ya shiga cikin masallacin musamman inda cunkoson da zai iya cutuwa kuma akwai yalwa duk zai shiga shi ma ya saurara da dai larabci za a yi kasan dai a saudiya ne shi ne official language to sai a yi kutuba wacce take amsa sunanta na kutuba to da haka mai sallallahu alaihi wa sallama yayi lokacin da ya zo wurin sai sallahu ala rahilati yana kan dabbar shi abin hawan shi ya musu wata kutubatan badi'a فكتبها من بيت أو البيت كرر فيها قواعد الإسلام وحاجم فيها قواعد الشرك هو قاعدة تأتي هو نجم سبنا من سبي لبتر بش sannan duk wani abu na bincike da taimaka wa shirka sai da ya rushe sai da ya kawar da shi gaba ɗaya ya kawar da shi ya zama tarihi ma'ana aka faɗa wa mutane cewa wannan abin bai da kyau tun da an faɗa mutane ne da ke ba zai wanda yi ba su tafi gari ba yayin da ake ta ra'ayin kan shi to shi ke nan haka da za su tsaya tun daga wannan lokaci da aka haɗa sannan a zuwa da la'akar ana kammala sannan kai waccan hoto ba to daga nan sai mutum ya shagalci da yin addu'a rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake alfahari da ita a kammala shi zai kyau a hango mutum ya bi kuka da addu'a yana da bukata na abarin da yake so a bashi ko a ba wani yana da bukata ta hanyar samun kariya daga wasu ababe da yake jin tsoro ga kai shi ko ga wani shi hakan kuma a nan duniya ko kuma a lafiya waɗannan ababen sai mutum ya shagalantu ya bi kofa ga yin yadda ya kamata ta wajen dagewa da addu'a to haka mutum zai zauna a wannan wuri har zuwa fatuwar rana nan ce fatuwar rana fatuwar rana da rubuce mutum yana filin arha idan mutum ya fari wajen sanin kira ne godar arha kafin rana ta fada a cikin filin inda jama'ar su da sosai yadda ake kan suna zai iya tabar ya fita sai kama wani amma dai na ka zuba kafara kawai da sun wuri ke ke shi domin su ake aƙalla kai minti ɗaya kana filin arfa daga faɗuwa rana sai sa suke cewa ita wannan tsayuwar dara idan aka rasa ta gaba sai an rasa aiki yanka baya iya kwantar da ana yanka na gaggawa zai iya ce ɗan mutum game da ita ba amma idan mutum ya rasa tsayuwa rana rago zai yanka yasa da misali na kaga karawa a ci jirgin al'adai ne da shi yake da jirgin ƙarshe ranar takwas da wata ta ce masa doji da ka tafi je ka nuna ku tafi ko ka tafi kano ko ka je wani airport kun shiga makka shi da wajen sha biyu na garin su je gidda aka kawo mota aka cije ku aka kai ku matsauki wajen biyu na dare yanzu gaskiya wanda ya kamata ku yi shi ne kafin alfijir ya hudu ba kafin sha biyar dare ba ka samu ka shiga gidan har alfijir na wani wani yake ta a to na ka ne shi tunda kun yi harama duk kuna jirgin shi jirgin mana ya je sai dan harkar ya yi shawar inda babban fili ne ya kewaya ya kewaya kuma kana shi dan harkar ne a yi addu'a a yi addu'a kuna zama ya zai kun ce ku kawai da kowane ku sayan karatu haka sai na ne ya ce saboda ba ku samu tsayuwar rana abu ku samu tsayuwar rana ba to amma kawai shi ke ne an yi tsayuwa da shi tun daga abubuwa kila ma wurin ya kusa kwana kafin rana ta fada da minti biyu sai barci da kuma dai tsallake bodar hona in ta hajji al'arafa kawai ya tsallake minti ɗaya ko minti rana ta fada ba a gane ba har sai da alfijir ya hudu bai da hajji kwata-kwata amma zai ci gaba da aikin hajji tare da al'adai suna ibada yana wahala kuma ba ku zai dawo ya tsaye in ya dawo ba ba sabo zai yi ba na ba da zai gyara sannan ya haɗa da duk ya fari an ga dama a karɓa an ga dama a kuma su kan shi yayya da kuma al'adai na wannan haukar sosai a kan ka an karau na zo musnadin bayan kuma yi kira ta ta za ka zauna a harfa har ka kira sallar magariba har rana ta faɗi kenan amma ba ba a magariba kuma a wurin ko da biyun dare za ka yi maka a cikin karatu lafiya ko biyun dare za ke maka za ka iya barin makaribar sai ka zo musalifa sai ka yi makariba sai ka yi isha kiran sallah ɗaya da yi gama su kamar da zai mana bayani na Eh na rikin samun tsayuwar dare wanda aka sama ya yi na tana cikin muskilatul hajji ta tauna mana sosai ta taɓa ta aikin hajjin mutum gaba ɗaya ko da hukumar alhadai ta je ta yi gaba a kasar goshi ta san ana yi mu a najeriya an san kun allah ne kawai ba a iya waje an san me za a hukunta an san me za a faɗa to amma dai kuma a wurin Allah dai sunan nan nan aikin nan nan ibada ce shi zai karɓa kuma zai karɓa ba to idan aka zauna a wurin har ranar ta faɗi sun bai yi domin arafata daga nan sai mutane su fara zuwa arafa kuma a fili min haisu a fara na su kenan to sai mutane sai sai al'adai sai su fara su nan sai kwararuwa kusa da ma da yawa al'ummomi mabambanta a launi a yanayi da wane ne da alkomin su ma sun rundunar su ma ta zo arfa sun zo aikin hajji gaba daya wanda su ma ibada suka zo yi kamar yadda kuma suka zo yin ibada to sai a kwararo sai a wa ya ake muzdalifa sai mutum ya zo muzdalifa shi muzdalifa dini ne doka a addinance ba ta yadda a yi canci a wurin ba za ka ba a canci ko shugaban kasa ya zo a wata zai ba kuma da ita rani kai ba hula daga mayaƙi sai yau aka ga manyan mutane amma kina ba ya ce ya gane su ba sakon da wani can shi tsohon gwada da masu akarabu da wannan in kuwa na jira abuwa ka kallon shi ya kusa zama makaruni amma ne cin wanda su gine su ki hannun na karan su shi ba a cikin dokar hukunci da ke da fili da yadda ba in aka zo a fili kowa zai kwana don an taso daga arfa wasu za su zuwa karfe takwas wasu tara wasu goma wasu sha ɗaya wasu sha biyu wasu karfe ɗaya ma har biyu idan aka zo wannan sai mutum ya zo nan wurin zai magariba sai mutum ya zo nan wurin zai magariba sai yi isha shi ne yake wa yadda maku fi ha bainal isha'ai sai ya haɗa tsakanin isha'ai guda biyu su ne sallar magariba da sallar isha da mene da adamin wahidi kiran sallah daya za su samu wani sai kiran sallah ba ku kiran masallaci irin za ta sunar ga ta nan kuma kuma ake da shi ke nan sai a yi wa magriba ikamata a yi raka abu sai a yi wa isha ikamata sai a yi mata raka abu ya ce sun mai yabi ku da ha daga nan sai ya kwana a wannan wurin wani gida mutsalifa ita ce ga'idar addini tana cikin ga'idodin aiki cikin shan wahala a hannun mutane kuma har da fasuwan malamai shi ake da sassaucin kawai da yi shi ne mata idan aka auri na aka gaske wajen al'adai miliyan biyu sun zo aiki a kuma akwai mata shi da dubu ɗari shi ke ne na ka ce ke gari a ka'idar musulunci shi ne ba za ka bar musulunci ba kai kayan asuba a kuma idan ka gama asuba al-mas'arul haram kake so ka je ka tsaya kai ta addu'a a rana ta kuce kuma har ta kaga sai ta ake kamar bakwai da rabi ko takwas daga nan sai ke tsinki sai gunki to sai aka ga sai a cikin su lokacin da yake kaje akwai mata idan ka ce sai gari ya waye sannan a wuce ake ai wannan shibar mata ya wahala to cikin dare kamar biyu uku hudu sai kwata mata mata kawai sai a wuce da su ko da sun yi asuba sai a wuce da su sai su je sai su kifa ta kuma gama kima ina zai koma mina zai koma ko kuma in zai iya ya dawo makka ya zai dawo kai fama za su ta to sai su dawo mina sai su zauna za su zama huta amma namiji ba ba a yadda ya bar filin ba jira na ɗauki kuma za su dawo malamin suna ta yi shehu ya lada fatawa ake tafiya musamman 'yan Najeriya za ta isa kashi sittin ko fiye sadda za ta zo karfe biyu dare kusan ba sauran ɗan Najeriya ko cikin kashi sittin din nan duk sun gudu wani zai ce maka shehu musamman 'yan Najeriya za ta ce maka shehu na can wajen ya ba ta fasawa to ai za a iya tafiya so da ka za ta ga wani karfe biyu zai bari karfe ɗaya zai bari filin ko sha zai je yi ba ya wuce makka ya yi dawa ya fara ya yi la'ayi a yi asuba da shi ya dawo da shi da duka rana ba su fada a duka rana da su fito ba bayan a lokacin da ya dawo shi sa akwai malamai yan ahna fita wanda ya bar muddalima almasar al-haram kafin rana ta sunju ya wuce ya je ya jifa ajin shi na shekarar ya baci wani ke fasa wasu zafi to dan saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wasu kuma suka yanka sai zai yanka rafi kuma ya raka da istighfari dan da akwai alamun bai da kunya ya zai bar wurin ya zai tashi to shi yasa yake thumma yafitu biha daga nan sai ya fara a wurin shi yasa mai sharhi wa zama ne da karamin na haka cikin da kafira min al-hujjaj la yake da bil mustalifa gaskiya kuka yi da yawa da cikin alhadai ba sa tsayuwa a mustalifa wa in waqafa fala yabi in ma ya tsaya ba ya fara kaga akwai ma da tawayin shi ya girma ba su suna zama tsare na wurin ina honorable da ya a fili wani cewa hadisi bid'atun yajibu ala al-amir wa man qadara an yamna amin wannan bid'a ya kamata duk wani shugaba da duk wanda ya samu iko ya ana a aikata ta da annan man taraka al-wadi bil muzdalifa wa jaba alayhi karaqatu dam fi athari duk wanda ya bar muzdalifa ka rana ta zuwa ya wada da yanka dabba ta hadaya ta fidiya yace wannan yake maganar da take bayyana cikin fatoyin malamai وذهب ابن خزيمة وجماعة من العلماء ابن خزيمة لو سمع لم يسكت إلى أن المبيت بها ركن قال مختلفة ركن من أركان الحج لا فعل هذا إذا تركه فقد حج wanda ya bar shi dore ibn Khuzaima hadisi ya farci hadisi gaba sai ya farci yayi zuwa banza sannan wala yi ibaro da ilmi ba maye gurbin kuskuren da aka yi da jini mana yanka rago baya tura wancan karaya wala da gari to da wani da kada ya yi muhimmanci mutum ya yi hakuri ibadar nan kai ta kai ne shi ne gaggawa kuma da kai gaggawar ka ne ka gama kifar ka dawo kuma yana da iya ka ka shiga ɗaki a karfi ne na ko kuma kai ta yawo ko kuma kai ta shafi wani zai zai ko tara ya kai ke haske amma da kana ya ce wata ina so ne yi farkon gida alhamdulillah kabbar Allah minna wa min ranar ne yanzu haka muna nina Allah ya gama karɓa ko kuke magana uku Allah ya gama karɓa shi kawai rai da kiyas bayan kuma shi kan kiyas ne nke saka ciyar a cikin sama kai ma sai ya rasa masa na kare shi sun bai sanni al-mufassira idan mutum ya fara a muzdalifa sai ya yi sallar al-fijr a nan idan ya sallar a kuma dama ita zai ba a maka kasuru ko kuma a ji zai yi karatu a bayyane kuma za a kira maka sallah an da yake kira maka guda ɗaya wa ya ake mas'ar sai zuwa mas'ar haram wuri da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ya sanda mutum sarki ya bayar ya umarce mu da mu tsaya a wurin فاذكروا الله عند المشعر الحرام واشكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين لم تكن تلك لتعريف جناب من تحسب فضلا من ربكم بعض بيتي لم تجايك أحدكم يمكن في كاسول كتايا كتايا لا يمكن أن يكون فللا التي فإذا أخذتم من عرفات فذوق الضراوة كعرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام كركوكوس كلهم كنتم مختلفة sai kun tsaya a wata taron ku ambaci Allah. Ana ce zai kuru ku gode ma Allah akan ni'imar da ya mun kama a da ku. Mutum da shi ya shirya da ku ba dabara ku bace. Ya kun kasance kuna cikin fatattu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ku. Muna a cikin suratul Baqara. Wa yaqifu bihi zai tsaya a nan mas'arul haram ila qabli tulu'i shamsi har zuwa mana da ta a nan muzdalifa yana ambatan Allah har zuwa dab da hudowa rana to dab da hudowa rana ina ne ke ji ba kuma ya ci daga nan sai ya matsu sai ya kaso da tafiya hatta ya ya batna muhassir har sai ya zo wuri ake ce mashi batna muhassir shi wannan wurin a nan ne aka halakar da ashabul fil wancan mutum da yayin yunkurin sakaba كيف حكى النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تبليل وأرسل عليهم طيرا أباسيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعبس مخطوط تؤوح من ولد ليه كبر كثير ولد أكا حرامي جرم أنا وأنت الذكي تبي وأنت الذكي كبر تقول لك يشجع عن الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنها أخذه عليم شديد تذكر الله تركي جري تسلمي جري إن ربك لجن يرفع ويجد كان من مجاكك ركعين يغتما تيجي بشأن مثل فنستجريتكم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين لكن لم تأذى منكم فأما dan shigo shigo ba da wata gobe mai tsanani da muke shigo hannu shi kenan idan mutum ya zo wannan wurin inda aka halakar da ashabu fili sai mutum ya tsaya a ga an ga kawai ya gangaro ya zo wurin abin da ake so sai mutum ya ɗauki iznar da ke wurin ya tuna girman Allah da duwayar shi ya kaura cewa saba mai shi ya ƙara komawa zuwa gare shi sai ya maza sai ya bar wurin ثم يسلك الطريق الوسطى لتجنب biyu hanya ta tafiya. wannan littafin da yake yi ko shi da wani ya gane wani to ka ya da shi da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin ka bi da cewa in ka zo wurin sai ka kama hanyar tsakiya a wannan lokacin ke sai mu zo ba ai kawai zama da sai ka kama hanyar da aka ce maka za ka kai ka nina ko tana tsakiya ko tana hagu ko tana tsaki ta zaka yi wanda ka tambaya kuma suna sa alamomi sosai da kaga ibada ce ta haɗu da masu yi ana kula sosai in ka samu wani karkatacce ne zai ta zagi inda da ibadar a nan ƙasar take to to da ta bi sai kyau da za a fara tashi a ce to da a mai ba na shi nan gari ya yi waye wannan na ta bar shi wuta na hadisi dike na in mutum zai iya hawa abin hawa amma dai abin hawan gaskiya ba mota sai dai irin masu gungura ke can nan su yi kuma da tsada amma in ka je da kudin ka yi kutturu da kudin shi alkaki ya ce na kasan ba amma dai da tsada aka yi samun wanda suke gungura wannan shi da ya ce ka biya shi miliyan ɗaya ya zama kewayawa da kai gaba ɗaya to wani sanata wani ai ba komai ne ko da tsada gaskiya amma duk in kana da lafiya za ka yi rukana kana zuwa kuma za ka ci kan zan wannan azarta ka da yadda za ka yi na ma ka ci shi harsa da mina eh wani lokaci ba su kira yake ba su kansu malaman su ma lokaci suke rubuta abubuwa a cikinsa akwai lafiya don wani lokaci ta yi kan a da wata kalma nan a yi fata-fata sannan zai kuma a dawo a yin su al'adar da wasu sani ba a cikin masu horar da alhazan akwai masu ra'ayi iri kaza da iri kaza da iri kaza amma na zo kuma suna da jajircewa to sannan ga akidu daban-daban kamar mun tantin mu aka zo aka zazzafa wanda za su yi limanci a kantin alaga wani ya suna ga inda ne hatta wannan dan dan dan dakacin nan ne Allah wannan abba kakai yana ciki da ina zama da biki hakim ya tsare ni shi a kanta a ga dan gala kuma sallah karfe daya kamar da kai sauran ba suke ta a yare a kai ولكن زي ما إذا يتكتبون أذكى لو كنت يكوي عشان جمع شاي وكمان كنت أمر من الدكرة إمام شموي من مالك كده أمانفا da wasu dai haka shi kuma aka suke wasu kantina ni ma an tura an kantin mutanen bere na mata ya bi dai biyan sha'ani ne gaskiya ban so a kai da wurin ba ko da yake ba zaɓa na kai da kawai su suka zauna suka fita za a tura ka je kai masu sanna kai masu asuba kai masu azur kai masu la'asar kai masu magariba kai masu sannan inda tambayoyi ka amsa musu to a tsakanin mu ya musu akwai wanda ya kantare shi ra'ayi za a iya fita a kirin lokaci saboda aika za aika za aika duk ba a yarda da shi ba amma kuma haka yake kai ita kai a wannan idan da ba haka ba akwai wani zama da aka yi na wasu matsala ita ka san aikin dai ba a kadan a wurin haka aka tashi baran bara ana ce ma wani tashi shi kuma yana kawo littafan da ba su ya kamata ya kawo ba kuma yana cewa su ya kamata a kara to aka da yake abin nan amma ke ta mutum zai je ya samu horo daga wanda sun kware din kuma dai suna kiyaye ka'idojin addini in ba ta wuce mutum ya bi ya dole na biyu kuma su kansu jami'an al'adan wani lokaci to su ma ɗan shigo shigo ba da ƙi a zo ceto jihar kaduna kamar na shekarar da muka je su kamar na wani gini hatta wani fak ma su sayin ba kyau karashi ma kai ba za ka gane wannan ma ma wuri gini cewa mu jihar kaduna ko ma najeriya ba za mu yi tsawakun ifada ba sai mun gama ganin mina kan gundun ne makka kenan in ka kafa tare da waɗannan an baro alfa an fara muzdalifa an mutu baya rana ta shiru kuma an bi ka'idar sunnan sa an zo an yi kifa ka gaba kifa shi da karfe takwas na safe ko karfe tara to baka isa ka wuce makka ba ita kuma shari'a cewa ce in za ka iya tafiya makka ka je kai tawafu da fara ka je kai sa'ayi ka dawo ne na kafin rana ta fadi ya hausa amma abin da ba so rana ta fatin maka kana wajen mina to za ci gaba amma sai kawai suka ce a hukumar najeriya da hukumar saudiya don a rage cunkoso saboda gudun mutuwa ga ranar ce ranar mutuwa suka ce to najeriya idan ya rage an ce ba za mu ji ba ba sai mun gama zaman mina kamar ta ajiyar fi yau mai da fala ismail kamar ta kada fala ismail yi mun ya shafa amma ka san abu mamaki shi shugaban hukumar aikin al'adar najeriya to san a tsaye a gaba ba zan faɗi sunan shi ba nan da nan da a kan yi asuwa shi ne na samu na kusa da yake ya kuka ta amana a shi shi aboki na yin dalla ne shi ma a ke da shi aka yi ne duk da yana faɗa ko ne sai ta fi hadisi a fara kafin shi to kaga bai kamata ba in ya so sai ka bar kofar a buɗe wanda zai yi ke ya je in kuma sai ce ba zai je ba yana da dama za mu zo mu ji rana ce ta ayyuka to sai ce kuma yi sabbi da fajjara wa ya kuma masara al-hara wa ya kuma masara sai zo al-masar wanda shi ne al-masar al-hara wa ya ce kudihi ya tsaya a nan ke da kafin turu'i shamsi har gab da gudowa rana kuma ya da kofu kuma ya adda ya iya fasana al-muhassir kuma ya tsulubu tariqar musa daga nan sai kamo hanya ta tsakiya إلى الجمرة التي عند الشجرة أو الجمرة التي كتب بشيا أو الجنة التي كوي يمكن سيدو جمرة العقبة وهي جمرة العقبة تكي ببر جمرة وكما نتكلم ببر شيئا لتكي لتكي فارج فيرميها بستة حصيات تيجي تيجي تكوي قدا بطل يكبر مع كل حصاة zai yi kabbara lokacin da zai taimako kowane dutse aslan duwatsun bakwai zai tsinta su zai rufe ba laifi ya tsinci fiye da ya tsara a kan bakwai da amma kar ya haɗa da bakwai da yana da wani aljihu aljihu sai ya zuba ko ta yin lalita sai ya zuba extra a ciki ko da kila zai ke yiwa ya ciro zai wurga inda wasu na alfitu duk ya dawo da tsokoyin halittar da ɗaukaki da ya bakwai ne a ya ɗauko ta ɗaya ya wurga ya wurga ta ya ɗauko ta uku sai wani ya rike hannun idan kuma ba a yi ka ɗauka a wurin ka sake ba in yace kuma zai fito lissafin zai iya rikice mai to wata ekstar amfani da sai ya busa lalita shi sai ɗauko ɗaya sai mayar da replacement ɗinta da waccan sai ya ci gaba da shi amma ba zai haɗa ba to duk ɗaya zai je mace Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar yadda wasu ke ita zagin shedan wani da shi ne mai ya hana ta kashe mata wuri ya sa shi gobara shi ne mai ya zuga mutane ya fada takara a yi zai gani ruwanki ba ma ya fito ka shiga cikin su zaka je lahira ya zo gani sabi to kowace ɗaya sai mutum ya kabbara kowace ɗaya sai mutum ya kabbara wala ya ita wannan ita wannan jamarar ita kadai za a jefa a ranar farko da ka tafowa ba kai ta ishe ka sai ce wala yarmiha shari'a ba kai ta mutum ya je wannan akaba ba jamaratun akaba ba illa ba da tulu'i shamsu sai ban gudu a rana kenan wanda ya je ba bayan asuba kafin rana ta gudu ya koma ya tsaki to idan ka gama wannan jifa sai ce ne sai ka a wurin ya asuba wajen karfe uku yana yana can suka gama tsawafin su suka yi jifa bayan asuba suka dawo zuwa tara na safe yi niki niki ko da mutum haɗa a masallaci ya sauka ka ga ba ta da na addini ba na ta an sauke shi ko ya ce ya sauka kin bai dai kamata ba gaskiya da sai su bar kofar a buɗe karka zo ka ce mutane musulai a yi kuyi halatta ba tunda kai shugaba ne kai ma su kamanta kuma su abin da suke gudu kuma kai kana da damar shi kai ma ranar wannan ranar aiki kuɗi ne akan mutum shi da sa wani masu fiye sukan jira ce ran har da ra'un da nunin da ha'un da ta'un ran ra'un din ran nunin din nahar yanke dabbar layya yanke dabbar hadaya ha'un ɗin hana aski ba'un ɗin tsawa to ka cire ka cire yanka dabbar hadaya wanda ita saura uku ko to a cikin uku in har kai biyu ya halatta ka cire wannan ihrami duk biyun da ke a cikin ukun banda yankan dabba to za ka iya kira kaga yanzu ka je kayi jifa in ka wuce makka kai tsawaki ko ba ka yi aski ba tun daga tun za ka sa doguwar rigar ka to idan aka hana ka ka je kai tsawaki da ka je kai jifa sai ka dawo ka kira wanzali da shirani sai ya maka aski sai ka cire shiranin ka tsawaki kuma ka jinkirta shi har sai ka gama zaman ne duk ba ne shi ne suke kuma shi karamin tahalluli matukar kai biyu a cikin waɗancan hukun jifa aski ko tsawafin ifada ka yi karamin tahalluli shi ne yake cewa komai ya halatta ga mutum sai dai mata ya nufin ce mutum mace ba har sai ya yi babban tahalluli yace wannan ka'idar ta cewa ba za a yi jifar jamra ba sai bayan rana ta gudo illan nisa a wasu biyana sai dai ya mata da ƙananan yara فيجوز لهم قبل ذلك يا ألست سجيفا كافرانا تهود سويا ألست سو دسوا بعد أن توسيني ما كان دروني يا راما كم سنا دروني kaga wannan magana suna nuna har yaran da ake zuwa da su aikin hajji duk wani ya kwace in yara da shekara bakwai takwas tara zalika fadlun la yusihi mai yasha ka zo kai tattalawa kai kuma kida shi ya karanta wuraren eh eh ka ta kanka kin shi kana ya ce wa ya haliku ra'asau daga nan sai mutum ya aske kanshi in so samu ne kai falkon kira wani ya sa aska ba kilifa ba kai wanda kanka aka ake so aw yuqassiru ko kuma yayi tsaitsaye irin lokacin nan da za a yi amma dai in so samu ne kwalkwabo saboda annabi ya yi addu'a har so uku ga masu kwalkwabo sannan a na hudu ya ce to su ma dai masu saisayen alabe masa rahama kafa daya kafa daya fa yahillu lahu kullu shay'in illa nisa idan mutum yayi wa'ancan ayyuka to komai ya halatta gare shi sai mata wa man halaka wanda yayi aski au zabaha ko yayi yanka au afada ila albayt qabla an yarmiya ko yaje tawaki a ɗakin ka'aba kafin ya zo ya jifa fala haraja ba laifi waɗannan ababe guda hudun yadda malam fikirin nan suka jera su in su samu ne haka ake so ka yi ka fara jifa sannan sai ka je ka yanka dabbar ka to inda matsalar ta ke da ba kai kasiya ba kila daga nan tun da kawai za ka iya sai ka je sai ka biya tun ana ko kuma kawai ka ga kan shaguna kawai ana ce maka wurin sayar da hadaya su suna da amana aka je ka siya su ba ka tiket kar ka damu za su yanka ba Najeriya ba ne Najeriya ne wani shi ma zai yi nashi sai ka yi naka da bakakin boko ya nashi da larabci kuma ya ji kitura tura alhaji alhaji ya samu tilawar su dai ya sa da wancan ne na alhazan na gaske to su za su yankan da gaske to kaga ba kai in ka kuma ka ga dama za ka yi tafi za ka yanka kayanka akwai wani malami da muka tafi da shi ce ai ba zai ƙara giya ba to da akwai kasuwa kusa da wurin zaka je ka zaɓa raguna to za ka bari a yanka maka ne ko za ka yanka yau da akwai za ka yanka in ka yanka ce to kana san naman ne ko kuwa za ka bari ne a gyara a ba wanda suka dace in ka ga dama ya ka ɗibo nama soyawa ce dai ka daga akwai masu soya amma da tsada mun kila za ta iya sayar ragon dubu ɗari wajen soya shi ɗari biyu da to sai yin ba abin da mai da ina hikima kamar musu kawai su su gyara su iya busar da shi su gyara shi su kai ma wasu ƙasashe da suke da bukata mu ma daga nesa suna kallon muna da bukata ne an kawo lokaci kan makale a Abuja inda kila an saba sun kilishi idan wata na mai sallama lokacin da ya yi hajjin shi daban kwana sai ta tambayar shi wani zai ce a rasulullah wallahi na yi kuskure na je na yanka dabba ta ta layi ta hadaya alhali bai yi jifa ba sai ce irin wala haras sai kuma aski na yi ban yi jifa bai sai sai kai aski da wala duk abin da aka gabatar a kan wani kawai a ranar sai ce is alwala haras. Suraka yadda suka ce a jeren nan ran up in su samu ne ka yi su a haka kai jifa kai abin nan yanke dabba ka yi aski sannan ka wuce ka yi tsawafu ya fada shi kenan amma dai ka tafiya in ba matsala kuma yarda ya ila mina in mutum ya gama tsawafi sai ya dawo mina fa ya ji su bi halaya littashriq sai ya kwanakin tashriki a wurin wannan kwanakin at-tashriki ana ce musu kwanakin yanyani to da wayannan kwanakin ne suke shanya nama a wancan lokacin wannan naman na hadaya sai a je a mai da shi ga masu balanguna fili na goma su fili sai a je kan dutse sai a shanya shi cikin kwana uku nan bai bushe ya loda shi abu sannan zo kawai za a yi girki kawai watsa shi za a yi aure kawai sai sai ya buɗe sai ka zaƙi shi wanda a wancan lokacin kenan suna da wannan dabara to amma dai kira'a ta ce a zauna a wa'annan kwanakin kamar ta ajjala fi yawmaini fala isma alai kamar ta akara fala isma alaihi liman ittaqa ko mutum ya jinkirta ko kuma ya sassauta yace wa yarmi fi kulli yawmin to kaga ranar idi goma ga wata kenan ai a ranar ne wa'ancan ayyukan duka guda ku ya je gidan rasul akaba sannan ya yi aski ya yanka dabbar a daya sannan in ya samu yanayi ya je ya tsawafin ifada ya dawo mina kasa rana ta fadi to zai tabbaci sai kashe gari sha ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata shine sai ya tafi ya yi jifar dukkan damurorin guda uku kenan idan zai tafi tsakuwa ashirin da ɗaya zai tsanta da aka bar farko da ta biyu ta tsakiya kenan da adina ta can karshe da aka to haka zai je kowace bakwai zai iya tsintar ashirin da ɗaya ana sai kuma ya ɗiba ɗan extra saboda samun matsala to wannan jifar ta wannan rana ta sha ɗaya da rana ta sha biyu wanda in ka ga dama daga rana ta sha biyu za ka iya wuce maka shine kamar ta ajiyala in ka ga dama kuma zai ka iya jira a rana ta sha uku kamar ta akara fala ismaili amma dai zai mani ta fa wannan jifar ta wannan ranar ba a yin ta sai bayan zawaji to ita ce za ga malamai su fito ce mata ta an gama asuba fa matan da za su jifa su fito daga gama asuba sai ga wata je ta dawo kafin karfe bakwai bayan shari'a ba sai ta ba wanda ya haka ya taimaka wa banna to za a jinkirta wannan jifa sai rana sai rana sai zawali in mutum na da hikima zai iya tafiya a kodin masallaci kusa da inda ake jifa masallacin hai nabi ya ce annabawa san in suka yi sallah a masallaci to kai alqur'ani guda nawa ka faɗa ashirin da biyar ko to saba'in suka yi sallah a masallaci tsohon masallaci don mutum ya so zai iya zuwa shi ma sai ka tafi tun da safe ka shiga ga majalisai nan na ilimi ko qur'ani da kai samu wani malami yana koyar da mutane qur'ani in hada duk ne rufiya ba akwai daidai kai in gangaren ne akwai irin naka fi hadda qira'at wani kuma yana na kiyoyi wani ya sa littafi wani ya sa kaza to za ka iya ka zauna kuna gama a zuhur sai ka fita sai ka fita ga yin gawa ne sai ka gidan ka sai ka dawo don kai haka ka yi sunna sha ɗaya sha biyu daga ranar sha biyun ka ga dama sai ka bar wurin kuma mafi yawan al'adai haka suke su ma jami'an al'adan Najeriya su ma haka suke azazzanawa don su samu sauƙin abinci dan da ranar ta zo za ka kawai suna naɗa kayan su na ɗaukakar shi ai ka san al'adun duk ba zama suke ba suke mun so ka zauna mana in ba su zauna ba sai ka fasa dafawa amma ina ta riga sun yi lissafi ya ce riba na samu kayan ɗaya na haka suke cewa ƙarar haka wani suka ce mana da ce daidai in za ka ciyar da kanka tantin ma ba sai kayi da gaske koyo za ku an ɗigo karata sun zo suna cikin buge tantana sai kun yi tsayuwar ta kai ku hannun saba muku na ku da ya saba muku amma muku sa sun tsinke wuta sun tsinke ezi gire ku akwai ku kwana a haka amma kashi casa'in da takwas kai ko da tara da dubu biyar ba ta kwana ba sa yi amma tunda ko ka dawo dai makkan ba dai gida ba dai Najeriya za a dawo ba kuma idan ka ce ko ai ka ga sun tsinke wuta to kai dan Najeriya har ka yi kuka ba wuta ba dai sunnatul mutaba ai sai ka saba amma wanda zaki kawai dan adam ne da gaggawa ko da Allah ya tunda ya ba da ya halartar shi kenan mutum bai laifi ba gaskiya yace wayar ne fi kulli yawmin min ayyamin tashriqi al jamarat as salat zai je ko innan jamrori guda uku a wayannan kwanaki da da zai yi na ayyamu tashriq bi sab'i hasayatin da tsakoyi guda bakwai mubtadi'an yana mai farawa bil jamratid dunya da jamra ta kusa ita wata zai fara cimmawa da ita zai fara ثم الوسطى سنن تزكية ثم الجمرة العقبة سنن جمرة العقبة ود يجيفا ranar da ya taso daga muzdalifa to haka dai to idan mutum ya yi wannan sai kuma ya sake komawa mina ranar sha ɗaya sai ya kwana a mina daga na ranar sha biyu shi ma ya zo ya jifa bayan zawali in yana ga ta'ajjala ne shi shikenan sai wuce maka in yayi tawaful ifada kai da ya daki kawai zai wuce shikenan ya kammala aikin haji abin da ya rage mashi tawafi na ban kwana shi kuma zai kira ya ci ranar da aka sa mashi ranar tafiya ce to za ku tashi gobe karfe hudu da ma za ku bar makka tun karfe tara na safe kaga in yi sallar asuba sai tawaful ifada tawaful wadai ba ta ban kwana daga nan sai tattara kayan shi sai ya dawo ka sai shi yace wa yustahabu liman yahujju linnas an so ga wanda yake jagorantar alhazai wanda yake jagorantar mutane a aikin hajji ay yakhutubahum ya masu kutuba a wata rana yawman nahari ranar sallah ranar layya kenan kenan har a tantin ma ana so a yi musu kutuba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa alhazai kutuba yace wa fi wasata ayyamit tashriqi kuma an so ma a yi kutuba a tsakiyar kwanakin tashiri kaga da a yi kutuba ranar arfa daban tara ga wata ranar goma ga wata akwai kutubar idi to ranar sha biyu ga wata ita ce ranar tsakiya ta ayyamu tashiri to daga goma ga sha ɗaya ga sha biyu to sai sai ita ma an so a yi wata kutuba shine jagorantar alhadai sai tara su sai musu kutuba abin da dai kutuba ta kunsa na intisabul awamiri wa sinabun nawai wa yaququ al-hajju tawafan ifadati al-hajj zai yi tawafi na ifada shine ake ce mashi tawafu ziyara yawman nahri ranar da aka yi layya yana ranar yawmul hajjil akbar kenan in bai samu damar yi ba ya bari shi sai bayan ya baro ne na a cikin bayan wancan kwanaki sai ya zo yayi yana nan dai a kan shi shi wannan tawafin shine tawafi na wajibi suna ce mai tawafin rukun rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji kuma yana haɗe ne dama da sa'ayi bayan safa wal marwa yace wani idza faraga min a'malil hajji idan mutum ya kammala ayyukan shi na hajji duk abin da aka dora miki ya karkare yanzu ya zai yi yace safal wada min amalil hajji safal wada sai tawafi na bankwana sai je yayi tawafi da sa'ayi amma da niyya ta bankwana wasu malamai suke cewa wannan tabi'a ce da su mutanen jahiliya sun gaje ta tuntuni cewa idan mutum ya shigo gari daga ko wata tafiya zai yi kokari ya ga cewa ya je ya gaishe da sarki sannan idan ya kammala hidimar shi a garin zai bar garin sai kuma ya je ya sake ban kwana da sarki tun a dajiya a gaske da musulunci ya rufe ya mayar da tsarin shari'a kaga ranar farko da mutum ya shigo makka tawafin kuduni ya je gida ya haɗa shi da matsayin tawafi na umara amma dai bai karya da komai ba a garin sai tawafi to haka ranar da zai bari ta yadda daga wannan tawafin bai da wani abu kuma sai barin garin misali an ce za su tashi karfe tara ko karfe goma za su yi jidda a wajen jisu da koma kasar su da ya je asuba sai ya tsawa kulwada sai da ya dawo sai an samu matsala yanzu jirgin su ya koma tashi gobe wancan tsawafin da ya lalace ai zai koma ya azuhur zai koma ya la'asar zai magriba zai yi isha to gobe ne asuba sai ya sake tsawafi na ifada a na wada daga nan ya yi tsawafin bankwana ba dai a so a samu tazara mai ɗan tsawo tsakanin barin gari da shi wancan tsawaki. Wannan su ne ayyukan hajji da ya koro na bi saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi matsaloli na hadaya akwai hadaya akwai fidiya kowanne kuma akwai dalilin dalilin yin shi da kuma nau'in dabbar da ake yi din da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم